إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله عز وجل واذكركم واذكر نفسي بالقيام والوقوف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم اصلح قلوبنا وبعد ايها الاخوه المصلون سوف نواصل بحديثنا عن سلسلتنا فتزل قدم بعد ثبوتها تحدثنا عنها واتينا الى اوامر واسباب تعين العبد للثبات على الصراط المستقيم وذكرنا منها الدعاء الى الله تبارك وتعالى ومدارسه القران الكريم والصحبه الطيبه واليوم عباد الله سوف نزيد ونتحدث عن امن اخر الا وهو مجانبه محقره الذنوب والبعد عن المعاصي عباد الله ان استهانه بالمحقره الذنوب مما يبق الانسان ويزل قدمه عن صراط المستقيم في حديث صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته المحبوبه اليه عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قائلا يا عائش اياك والمحقره الذنوب فإن لها من الله طالبا قال صلى الله عليه وسلم لزوجتي إياك والمحكرة الذنوب فإن لها من الله طالبا والحديث صححه الألباني ورواه أحمد في مسنده ودأب الصحابة وعادتهم البعد عن المعاصي والمحكرة منها قال أنس ابن مالك رضي الله عنه لما راى تهاون التابعين في امر المعاصي والعصيان فقال انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر ان كنا لنعدها من الموبقات المعاصي التي تعملونها وتحسبونها صغارا فنحن الصحابه نعدها من الموبقات أي من المهلكات من كبائر المعاصي عباد الله إن المعاصي بشكلها العام كبيرها وصغيرها تبق الإنسان وتهوي به إلى نار جهنم أعاذنا الله منها وأجارنا ولما تحدثنا عن التقوى أتينا بأبيات فيها مجانبة المعاصي كما قال قائلها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن من الذنوب صغارها إن الجبال من الحصى yan uwa musulmi har yanzu muna tattaunawa akan batun da muka fara wanda muke tattauna abubuwan da za su hana yan uwa ya hane mu zamewa daga kan tafarki madaidaici mu tabbata akan hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake so mu kasance a kanta mu ambata abubuwa da yawa da suke taimakawa wajen tabbatuwa akan tafarki madaidaici a ciki akwai addu'a da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mutum ya kuma tabbatar da shi akan tafarki madaidaici akwai lizimtar alƙur'ani da karatun shi da bibiyan saƙonnin shi da aiki da shi akwai zama da abokai na ƙwarai da mutanen arziki abin da za mu ƙara a yau shine lalle mutum yana so ya tabbata kan tafarki madaidaici ya kauce wa ƙananan zunubai laifuffukan da suke ƙanana ne wanda ba a ce ba su ne kaba'ir wanda ba su da hukuncin haddi ko kisa a alkur'ani yan mutsi mutsin zunubai da muke gani a idanunmu duk wanda yake so tabbata kan tafarki madaidaici sai ya kiyaye waɗannan laifuffuka ɗin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce da matar shi Aisha radiyallahu anha wa radiya an abiha ya Aish iyaki wa muhakkaratil dhunub aisha ba ke babu 'yan ƙananan zunubai laifuffuka 'yan ƙanana da kuke renawa 'yar ƙaramar gurma ɗan barkwanci ɗan habaici waɗannan abubuwan ba ma ƙirga su cikin laifuffuka da duk abin da zai zo cikin tunaninka ya ce ba ke babu wannan ƙananan laifuffuka ɗin fa inna laha min allahi taliba ƙananan laifuffukan da kuke aikatawa akwai ɗan aiki da allah ya sa aikinsa tattara wannan laifuffuka ɗin da haka 'yan mutsi-mutsin da kuke renawa za ka yi ka tashi ba an ka ankara da su ba Allah ya ajiye ma mala'ika shi kuma aikinsa tattara wannan laifuffuka ɗin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wani zai faɗa a ranar gobe alkiyama ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha duk abin da ɗan adam zai furta Allah ya ce akwai mala'ika akwai mai jira yana jiransa ya furta shi kuma ya tattala abin da zai furta ɗin idan wani aka ba shi littafinsa a gwarar alƙiyama abubuwan da ba mai taɓa tuno da su ba zai gansu a cikin littafin a rubuci da ce wannan wani irin littafi ne la yu ghadiru saghiratan baya tsallakewa ya bar ɗan ƙaramin aiki wala kabiratan ko babba illa ahsaha face ya ƙididdige ta zo da ita Allah ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata a duniya za su ga an halarto da shi gaba ɗaya babu wanda Allah maɗaukakin sarki ya manta da haka ‘yan uwadin mai so zama lafiya wanda yake so ya tabbata kan tafarki madaidaici ya guje ma ƙananan zunubai a zamanin tabi'ai lokacin akwai sahabbai cikin su kenan anas dan malik sai ga mutane suna wasa da wasu ƙananan laifuffuka ya ce musu innakum la ta'amaluna a'malan ya ce kuna aikata waɗansu laifuffuka hiya fi a'ayunikum a daƙo mina sha'ar a idanunku girmanta bai kai na gashi ba tsilala ne ba su da kuri ba su da girma a daƙo mina sha'ar ya ce in kunna na udduha minal mubiqat muka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kirga ta ne cikin ayyukan da suke halakar da mutum ayyukan da kuke gani ƙanana to mu a gurin sahabbai muna kallon su sune suke halakar da mutum lokacin da muka yi hudu ba akan takwa mun kawo baitin wani mawaki da yake faɗin cewa ƙaurace ma ƙananan zunubai da barinsu sagiriha wa kabiriha ko sagiraha wa kabiraha za ka tuka wannan shi da ake kira takawa babu yadda za a yi a kira ka cikin mutakin cikin masu takawa ayoyin da muke karantawa a kowace hudu ba ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi ya ayyuhan nasu taqullah ya ayyuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wannan takawar da ake fada ba za a same ta ba sai wanda ya kauce ma kananan zunubai da manya idan akwai kananan zunubai a tare da kai to ba a kirga ka cikin masu tsoron Allah masu biyayya ga Allah madaukakin sarki yasa ce khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha zaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi shauki yahdharu ma yara a rayuwarka yadda za ka tsara ta ka yi kamar mai tafiya ne a gonar tsidau idan ya shiga zai tattare tufafin shi ya sa idansa kyar akan inda zai taka yana tsoron kada hudau ko da tsidau ko kaya ya huda kafar shi to haka za ka bi rayuwa sannu a hankali don kar ka ɗora kafarka a inda allah maɗaukakin sarki baya so wasu na aka mashin fauka arzi shauki ya hadaru ma yara la tahkiranna min adh-dhunubi sighariha idan ka tashi kallon zunubai karkare na 'yan ƙananan da suke cikinsu ce innal jibala min alhasa duk girman dutse da kake gani tsakonkwani ne kuma idan za a kare duk girman dutse hau ana kare ne da 'yan tsakonkwani don haka wannan ƙananan da kake kallo su ne waɗannan wanda manzon Allah ya ce fa inna laha min Allahi taliba shine yake tattaro su ba su kai girman tsakowa ba in ya haɗa su a guri ɗaya sai su zama to babban zunubi da haka 'yan uwa musulmi mai sanya haɗu da Allah lafiya galau mai san hisabinsa ya mai sauki a ranar gobe alkiyama lalle ya guje ma ƙananan zunubai da manyansu Allah maɗaukakin sarki ka tsarkake imaninmu Allahumma habib ilaina al-iman wa zainahu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله ومما أجيد ومما أريد أن أشير به من هذا الموضوع ومن هذا المنبر ما جرى في هذا الأسبوع بالتحديد نتيجة مباريات أندية الأوروبية فقد توصل الغرب إلى ما سعى وهدف أنه يريد أن يبعدنا عن ديننا ويبعدنا عن الصلاة ويمردنا ويدربنا على المعاصي والمقامرة التي نهانا الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون abin da ke da alaka da abin da na fara batu a kan shi kuma abin da nake so in yi tsokaci a kan shi abin da ya faru a wannan sati sakamakon wasanni da kulob ɗin turawa sukan yi wannan satin an yi wasanni ko an yi wasa tsakanin PSG da Real Madrid abin mamaki shine social media da muke da akwai sun yi ta yadawa cacar da ta faru tsakanin al'ummu wani ya sa iphone da dubu ashirin idan an ci kulob ɗin shi wani ya sa naira dubu ɗari idan an ci kulob ɗin shi wannan shine hadafin turawa akan duk tashashen kwallo da kulob da ake saya da 'yan wasa da ake saya abinda suke da bukata su nesantar da ku da alkur'ani su nesantar da ku daga sallah su nesantar da ku daga ambatan allah maɗaukakin sarki kuma su tarbiyyantar da ku akan caca da neman kuɗin da babu gumi a cikin shi allah maɗaukakin sarki ya gaya mana cikin alkur'ani ya ku masu imani kuma ya kira mu ne da masu imani don ya motsa aƙidar mu ta musulunci tare da cewa laifukan da za a faɗa manya ne ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisir ya ku masu imani lalle giya shine duk abin da zai rufa hankali ya rufe tunani wal maisir al maisir malamai suka ce huwa kullu kasbin ya'tamidu alal hav wal musadafa me ake kira al maisir shine duk wani abu da za a samu wanda ya dogara akan rabo da kuma chance rabo ne da gamdakatar duk kudin da zaka samu ta hanyar rabo da gamdakatar an yi gamdakatar abinda na sa ya hau wannan shine abinda Allah yake kira al-maisir yake amfani da kalmar al-muqamara caca wanda za ku yi wasan kai din kai zaka buga a karan kanka ka sa kudi dan shi sai yake amfani da ita kana zaune a ɗaki ana buga wasa tsakanin kulob kaza da kulob kaza ba kai za ka yi wasan ba ba kai za ka hura wasan ba ba ƙoƙarinka ba ne kuma sai ka ce ka ɗauki kuɗi kasa wannan ita ce ake kira almaisir Allah ce innamal khamr wal maisir wal ansab da gumaka wal azlam da rabo da mutanen jahiliya suke ta hanyar harba mashi da amfani da masu sai Allah ce rijisun min amali shaytan datti ne cikin ayyukan shaytani fajtanibuhu ku kaurace musu da Allah kum tuflihun Allah ce dan ku rabauta me hikimar caca me hikimar sa kuɗin bet da ake yi tashoshi da yawa a kan satellite ga baki ɗayansu na caca ne wani lokaci inda za ka buɗa sai ka ga tasha sama da hamsin sun dogara ne a kan wasanni da ake bugawa a wannan satin ko na ƙwallon ƙafa ko na ƙwallon golf ko na ƙwallon tennis ko na wrestling ko na boxing duka an yi su ne kawai kuna ɗaki ku yi amfani da kuɗi ku samu kuɗi kuna kwanci allah ce to abin da shaidani ke hadafi a cikin caca da waɗannan al'amara na bet wal maisir wal ansab da kuma gumaka da gurin bautarsu wal azlam da kayayyakin da ake rabo sai ya ce abin da shaidan ya yi nufi ya sudda kuma an zikirillah yana so ya tokare ku ne daga ambatan Allah maɗaukakin sarki wa anis sala ya kuma tokare ku dangane da sallolin shi da yawa idan ana buga wasa awa biyu zai yi ko awa biyu da rabi ko awa ɗaya da rabi mutane sun natsu suna so su gani wace irin bajinta 'yan wasansu suka yi wani irin kuskure suka yi a yi awa ɗaya da rabi ana kallon wasa a fito kuma a yi awa biyu ko awa uku ana tattaunawa ana musu ana zagin coach ana zagin ɗan wasa ana na sayo ana zan sai da ana bai dace ba sai ku yi awa uku kuna tattaunawa an haramta muku karanta alkur'ani an haramta muku sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda turawa suke da bukata shine sire ne ku akan caca kuma sun yi nasara idan har a cikin jihohinmu na arewa cikin jihohin musulmi wani zai sa hannun abinan telefon ɗin shi na iphone handset ɗin shi na iphone ya sa dubu ashirin wani ya sa naira dubu ɗari wasu suna cewa har a cikin wannan garin akwai wanda suka sa kuɗinsu kuma an ci da kafa shaidu da shaidun caca da wanda ya caca karban tsine musu ba zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kai ka san cewa abin akwai ban tsoro a cikin al'amari din turawa sun ci riba kai za ka ga kai digiri shekara hudu ko ka faro tun daga naziri kai firamare kai sakandire kai jami'a wata il digiri daya digiri biyu digiri uku ka samu aiki da kyar kai wata kana zuwa gurin aiki a ce albahinka dubu talatin ko dubu arba'in ko dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku bayan an kai gumi an kai ruwa rana da ƙungiyar kwadago su ce a baka dubu ɗari uku wani kuma ƙwallo ne kawai zai sa ƙafa ya hermata sai a ce in ya ci ɗaya yana da kyautar naira miliyan goma ko yana da kyautar naira miliyan ɗaya albahinsa ko bacci yake ya fi kuɗinka tun daga fara aiki har ritaya me ake da bukata kuɗin duk ku watsar da abin da kuke ku jiro zuwa ga duniyar ƙwallo ku dawo zuwa ga duniyar wasanni idan ana tournament na tennis aka sa kuɗi duk wanda ya shiga sai kaga abin da zai samu miliyoyin kuɗi ne kawai ka shigo ka buga a ce an cinye ka abin da za a sallame ka ya fi duk kai karatun shekara goma sha shida ka yi aikin gwamnati ka yi shekara talatin da biyar ka yi ritaya ka zo ka zauna ake baka kuɗin fansho har ka mutu wasa ɗaya abin da za a bashi ya fi naka me ake da bukata so ake mutane su shagala su jiyo zuwa ga wasanni turawa sun yi nisar da yawa yaranmu da samarinmu duk sun koma filin kwallo kuma abin takeicin shine suna rayuwarsu suna karerewa suna barin iyayensu da wahala kuma ba wanda ake ɗauka in ma najeriya ce za ta buga sai ga da sadiq da amadu da bello da waye dubban da su in ke ciku da waye su ne kawai a cikin wasanni din ku din musulmin kawai so ake a ɓata muku lokaci a lalata tunaninku kuma a hana ku cin ribarta so wanda ya buga shi da dama dama wataƙila ya ci ribarta ko a duniya ne amma wanda aka hana masa zuwa islamiyya aka hana mai karatu kuma ya zuba kuɗinsa ya yi caca ya ci ko an ci an sa mashi gaba da ƙiyayya da 'yan uwan shi menene ribar da ya samu a duniya menene ribar da zai samu a dahira yan uwa musulmi mu jiyo zuwa ga addinin mu in muna da bukatar mu haɗu da Allah lafiya kalau kamar yadda muka fara jawabi a cikin hudubobin mu lalle duk abin da muka rena na zunubai ya kamata mu kauce musu mu dawo zuwa ga tafarki madaidaici mu zamanto masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kaunar alqur'ani da karanta alqur'ani masu biyayyar alqur'ani da bin umarnin alqur'ani masu kauce ma abubuwan da alkur'ani ya hana a kan shi ƙananan laifuka ko da muna ganin ba laifi ba ne mu guje musu abin da ya fi alkhairi shine lalle dukufa akan addini shine abin da zamu ci ribarsa a duniya shine kuma abin da zamu ci ribarsa a lahira allahumma ghafir dhunubana wastur awratana wa farrij kurubana wa hassin furujana اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة اللهم إنا نسألك العفو الكاملة والثابتة والدائمة واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Allah